بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي قبل الكراتون دمكي dara asabar cikin wannan littafi mai albarka ya bu salihin min kalami sayyidul mursalin muna babi na asabar sati da ya gabata mu mance yau muna 26 ko ga bakwai ga watan sha'ban hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1442 wanda ya daidai da tara ga watan hudu miladiya na da 2021 sati da ya gabata mun karanci hadisin suhaib wanda hadisin da ake wa take da hadisul gulam dogon hadisi ne kuma muka dauki alwashi insha Allah za mu ambata abiban da malumai suka hudu na fa'idodi cikin wannan hadisi na daga cikin malaman da suka ambaci fa'idodin wannan hadisi atiyya salam ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran muhammad shamkiti rahimahullah ne wanda yake da littafi a duwa'ul bayan wanda kuma bayan malam ya yi allah ya mai rasuwa wannan almajirin shi ya ida cika wannan littafi tafsiri a duwa'ul bayan domin bai ida tashi ba allah maɗaukaki ya ɗauki ranshi na daga cikin fa'idodin da ya ambata ya ce fa'ida ta farko al'awwal annan sihira bi ta'allum kama ja a kisatar malakai na bibabil wa harut wa marut yi allimani sihir cewa sihiri ana samun shi ne da ilimi da koyo kamar yadda ya zo da ƙasar mala'ikun wannan guda biyu babila garin babila haruta da marut sun kasance suna koyawa mutane sihiri fa'ida ta biyu imkanu ishtima'il khairi ma'ashar yiwuwa haɗuwar alkhairi da shari a wuri guda idan kana shaksu jahilan bihalin shar a lokacin da mutum ya jahilci halin shar mai wa ya gama abu guda biyu alkhairi da shar dalilin cewa ya jahilci wannan shar kashtima'il iman ma'rahib ma'a ta'allum sihir min sahib kamar yadda wannan yaro muka ga ya haɗa imani da wannan malami sannan kuma da koyon sihiri daga wajen boka kaga abu ne guda biyu wancan alkhairi ne wannan sharri ne wannan yaro kuma ya gama su wuri guda saboda bai san hukuncin sharri fa'ida ta uku ijra'u qawariqul 'adat ala aidi du'atil khair akwai gudanar da abeban da suka sabawa al'ada na al'ajabi da mamaki na karama absa hannun masu kiraye zuwa ga alkhairi لبيان الحق والتثبيت في الأمر domin a yi bayanin gaskiya kuma a tabbata a tabbata a cikin al'amarin ko tabbatar da al'amarin kama kalar gulam kamar yadda wannan yaro ya ce al-yau a'alamu amra rahib a haɓe ilallah am amra sahib a yau zan san al'amarin wane ne na gaskiya ya yi alkhairi al'amarin wannan malami ko kuma al'amarin wannan boka fa'ida ta biyar i'tiraful alim bil fadl liman huwa afdal min yardan malami da alaman cewar shi da falalar da wanda ya yi shi falala mun gane ku ka itirafin rahib lil gulam kamar yadda wannan malami duk da cewa malamin yaron wannan ne amma ya yarda da cewa wannan yaro ya yi shi falala kuma dole ne duk wanda Allah ya ba wata falala ko mun kankanta shi dole ka yarda da wannan falala ka yarda da haka asadis fa'ida ta shidda ibtila'u du'at ila Allah wa wujub sabr ala zalik akwai jarrabawa ga wanda suke kira ya zuwa ga Allah madaukaki Allah sai ya jarraba su da bala'o'i amma kuma dole su yi haƙuri akan wannan wa tafawutu darajatin nasu fi zalika kuma anan akwai shan bamban na matsayi da daraja a cikin wannan wani zai iya hakuri akan abin da yake da tsanani wani kuma ba zai iya ba zai iya hakuri akan wani dan abin da baya da tsanani asabi'u fa'ida ta bakwai isnadul fi'l kullihi lillah dangantar da aiki dukkan shi ga Allah maɗaukaki ya da wancan mu ya ce cai innama ya shukillah lokacin da sarki ya ce mai kai kake warakar da makahi da guragu da masu albaras da menene ya ce mai a'a innama ya shukillah ya ce ba wanda yake warkaswa sai Allah maɗaukaki fa'ida ta takwas rafdu da'i ila Allahil ajra ala amalihi wa hidayatihi kin na wanda yake kira ya zuwa ga Allah da lada da za a bashi a bisa aikin shi da shiryar da mutane da yake domin annabawa mai suke cewa qul la as'alukum alayhi min ajr ko alayhi ajra kace musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni wa kiran da nake muku ya zuwa imani da Allah ban neman a bani wani abu na lada التاسع فائدة تترى بيان ركن أصيل في قضية التوسط akwai bayani na rukuni rukuni na asali mai girma a cikin al'amari na tsaduntuwa ko tawassuli wa huwa anna ibad anna mabnahu ala al-iman billahi thumma ad-du'a wa su'alullah ta'ala wanda tushen shi shine ya gini ne akan imani da Allah sannan roƙon Allah da tambayar Allah madaukaki bukata fa'ida ta ta goma ghabawatul malik al-mushrik al-mughlaq qalbuhu bi zalami shirk akwai wawancin wannan sarki mushriki da cewa kwallo shi tarihi da duhun shirka haifu zanna fi nafsihi annahu alladhi shafa jalisau lokacin da yi zato a karan kanshi cewa shi ya warakar da wannan bafadi na shi wa huwa lam yaf'al lahu shay alhali ba abin da ya aikata mishi wa kaifa yakun wa huwa la ya'lam to ta yaya ne zai kasance alhali bai sani ba alhadi ashar fa'ida ta goma sha ɗaya allujuu إلى العنف والبطش عند العجز عن الإقناع والإفهام أسلوب الجهل والجبابرة akwai karkatawa da zuwa tsanani da gwada ƙarfi a lokacin da mutum ya kasa gamsar da mutum da fahimtar da shi wannan kuma salo ne na masu jahilci da wanda suke da girman kai da girman mulki haka fir'auna ne ko da Musa alaihi salam da ya zama to babu hujja kuma har yau irin wannan shine zaka ga mutum idan baya da hujja ba abin da yake iya da karhi sai dai ya gwada karhin shi fa'ida ta goma sha biyu muntahal qaswa wal ghilza fi nashr al insan biduni hudatin akwai kai ƙarshe da zuwa ƙiƙashewar zuciya da gafala da tsanani a cikin nashirin insan ɗaiɗaita wannan mutum ba tare da shiriwa ba fa'ida ta goma sha uku muntahar sabar wa adamin ruzu'i an addini wannan kissa ta wannan gulam yaro na karantar da mu kai ƙarshe a bisa haƙuri da rasa da ƙin komawa bayan kan addini duba azabar da aka wa mabiyan shi wanda suka yi imani a suka zo sarkin nan yasa aka tsaga ƙasa aka hura wuta ko ka yi imani ko a jefa ka kuma haka da yawa daga cikin suka darje sai dai ajihu mutum iya ganin wuta tana balbalbal ajiha shi amma ba zai komo da akan abin da yake na addini ba sai fa'ida ta goma sha hudu ijabatu da'watul gulam wa nusratullahi li ibadihi almu'minin akwai karbawa ta roƙon wannan yaro da yawa Allah madaukaki kuma Allah ya rinjayar da bayan shi mu'minai Allahumma kafinihim Allahumma kfinihim bima shi'ta Allah ka isa su mini su da abin da ka so mun ga lokacin da suka tsaye da shi kan tsororuwar dutse Allah ya girgizar da dutse suka fado lokacin da suka tsaye da shi tsatsakin ruwa shi ma su dirmiyar da shi suka dirmiyar da jirgin ya dirmiye suka dirmiye shi kuma Allah ya kubutar da shi fa'ida ta goma sha biyar at-tadhiyatu bin-nafs fi sabili nashar da'awa akwai tabiya da mutum zai yi da ranshi sadaukar da ranshi a cikin hanya ta yada addinin Allah madaukaki haythu dallal gulamul malika ala tariqati allati yumkinu al gulam biha yatamakkanu al gulam biha min iqna'i an-nas bil iman billah walau kana al wusul lidhalika ala hayatihi kuwa lokacin da wannan yaro ya nuna wa wannan sarki hanyar da zai iya samun dama akan wannan yaro kuma wannan wadda za ta ciratar da mutane ya zuwa imani da Allah maɗaukaki wannan kuma hanya ce wadda ta kai ga sadaukar da rayuwar shi domin shi ya gwada wa sarki ga shi yadda zai ya kashe shi fa'ida ta goma sha bakwai إثبات الدلالة القدرة على البعث أتشون وانا قصة أقول تبتد دا كو تبتد دا دليلين قدرة الله مدوككي أبسا راية دا مغتدو باين سموتو الله مدوككي راية دا الثامن عشر فائدة تقوم شاء تفص حياة الشهداء لوجود الدم وعودة اليد مكانها أقول rayuwar shahidai cewa ko da sun mutu mutuwarsu rayuwa ce ba mutuwa ba ce irin ta kowa dalilin samuwar jini za ka ga wani a shekara ɗari ɗaruruwa ya mutu amma an tona kabarin shi an taɓa jikin shi da wani abu na makami ko abin da ya haka ba za a ga jini iya kwakwalwa daga jikin shi ta wannan dalili ne cewa wannan suna raye ƙasa ba ta cinye su ba ta lalata su wasu da zarar an sa su kabari in ka zo a tsawon sati bayan an binne su ba abin da za ka samu sai dan abin da ya saura kuma wasu wanda suka zama su Allah ya hana ƙasa ta ci namansu suna nan idan ka ji musu ciwo za ka ji jini ya fito fa'ida ta ta goma sha tara ma'rifatu tilkal qissa inda ahli makkah حيث حدثوا بها تخويفا تخويفا من من عقاب افعالهم akwai cewa mutanen makka sun san da wannan kissa dalilin su suka ba da labarinta ba don komai ba kuma saboda tsoratarsuwa ga ukuba ga wanda suka aikata irin wannan sannan fa'ida ta ƙarshe ta 20 nutqus sabiyyir rabi' bil haqq lokacin da dan karamin yaro mashayin nono ya yi firci da gaskiya na wannan lokacin da uwarshi ta so ta toge lokacin da za a jefa ta cikin wuta ya ce mata a'a kaki ja baya na wannan na daga cikin fa'idodin da atiya salim ya huddo daga cikin wannan hadisi na na gulam nan za mu tashi insha Allah kan sai dai akwai dan sauran tafsiri bayan ya ce rawahu muslim malam yayi tafsirin wasu kalmomi daga ciki qala zurwatul jabali a'lahu kenan can kururuwa ta dutse zirwatu can hadisi a zirwatul islam zirwatul salam al'islam tsoruruwar tuzon musulunci wannan tuzon imani shi ne musulunci kina girwa ta wani abu to ƙarshen shi shi yasa ce girwatul jabal ai a alahu saman can tsoruruwa wahiyar bi kasarta zan al-mu'jama wa zammiha za ka yi kawa zan kasara zirwa kuma in kasu za ka mata zamma ta ce zurwa wal بضم القافين شي كما قرقور كوا قاف غدا بي ضم نوع من السفن wani nau'i ne na jirgin ruwa 'yan ƙanana kwalokwalo su ake cakuru wa sa'idu huna a sa'ida a nan bagire huna al'ardul bariza fanfajiya wadda ta zama to hili ta yau babu kurtudu babu gangare shi ake cewa sa'id wal ukhdud ukhdud kinna ash-shuquq fil ard shine tsagogi da za a yi a cikin ƙasa kan nahar as-saghir kai ka ce korama ce karama wa udrima ukida aka wura aka hura ai ukida wan kafa'at ai inqabalat inqalabat shine ta birkice jirgin ruwa ya birkice wata ƙa'asat ta waƙafat wa jabunat kenan sai ta tsaya ta toge sannan kuma ta ji tsoro minal jubni jabni da jin tsoro na za mu tashi a kan hadisi na 32 a cikin wannan babi قال المؤلف رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال an samu wani hadisi daga anas da malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ce marar nabi sallallahu alaihi wa sallama bi imra'atin tabki inda qabrin zana sallallahu alaihi wa sallama ya huce wata mace tana kuka wajen wani kabari fa qala sai ce ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki yi hakuri a samu musibar da ta same ki fa qalat ilayka anni wannan mace kasancewa ba ta san kowane ne ke magana ba sai ta ce kamar ka ce shafa mun lafiya yi ba rahu ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati domin kai lalle baka ba a jarraba ka da musibar da aka jarraba ni musibar da ta same ni ba ta same ka ba walam ta'rifu ba ta san kowane ne ba faƙila laha bayan an yi haka sai aka ce mata innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ki sani wa manzan Allah ne wanda tsirayen Allah da amince su ƙara tabbata da shi bayan ya tahi fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo ƙofar manzan Allah wanda tsirayen Allah da amince shi su ƙara tabbata a gare shi falam tajid indahu bawabina bata samu ba masu tsaron ƙofa wa qalat ta lam a'rif manzala sallallahu alaihi wasallam wallahi ban san kai ne ba ban gane ka ba fa qala innama sabru inda sadmatil ula ki sani hakuri fa a lokacin da musiba ta samu mutum kai tsaye ta bige shi ta ci ta cin karo da shi to a ana hakuri amma bayan mutum yayi yayi yayi abin da yayi ya kasa haƙuri ya yi maganganu ya yi koke-koke to kuma ya kasa abin da zai shi kenan sai ya haƙuri to wannan haƙuri ne amma ba haƙuri ba ne na asali ba cikakken haƙuri ba ne cikakken haƙuri shi ne da zarar a lokacin da musiba wani abu na rashin jin daɗi ya samu mutum sai ya haƙuri ya danganar da abin zuwa ga Allah madaukaki to a wannan lokaci zai zama to ya samu haƙuri ya yi haƙuri wannan hadisi mutabbaqun alaihi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa fi riwayati li muslim imam muslim iya da riwaya na sawa ya yi muslim kuskure ne na taba ali muslimi tabki ala sabiyyin laha tana kuka amsa wani ɗanta ƙarami da ya rasu can waccan waya wadda imam bukhari da muslim suka rawaito a wannan wadda muka karanta babu bayani wane ne ya rasu a wannan a ruwaya ta imam muslim sai bayani ya zo kan cewa ɗanta ne ƙarami wa na bi hurairah radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga abu huraira wanda ya Allah ta tsara tabbata a gare shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala yace lalle maza Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi su tsara tabbata a gare shi ya kuma Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa ina wannan hadisi ne kursi na daga cikin ruwaya ko kuma siga ta hadisi kursi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya kuma Allah au qala Allah au qala Allah azza wa jalla نعم ما لعبد المؤمن عندي جزاء باب wani sakamako a wurina gabawa na mumini idan qabattu safiyahu idan na kame abin da yake tsananin kamna mutumin da yake so ya hi kamna shi da kowa na rasar da shi na kashe shi min ahalin duniya na wani daga cikin mutanen duniya sun mahtasabahu sannan ya yi haƙuri ya nemi ladan wannan illan janna to ba ni da wani sakamako game da wannan bawa sai aljanna sakamakon da zan mishi na haƙurin da ya yi kawai aljanna ce zan sashi malam ya yi talibai a nan ƙala ƙalƙashin da ya ce idan ƙabittu safiyar قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الصفي abinda ake cewa as-safi zababbe ko masoyi man yastafihi al-insanu wa yahtaru wanda mutum ya keɓance shi da su ya zabe shi wa yara annahu du silatin min wanda yake ganin shi ma'abucin dangane ne da shi kawiyya dangane ma mai ƙarfi ne min waladin na ɗa ne au aqin ko ɗan uwa ne au ammin ko ɗan uwan mahaifi ne au abin ko mahaifi ne au ummin ko mahaifiya ce au sadiqin ko wani aboki wannan shine ake cewa safi idan akhadahu Allah thumma thumma ihtasabahu idan Allah madaukaki ya rasar da wannan mutum sannan wancan mutum ya nemi yayi hakuri kasaba wani insani falaisa lahu jaza illa aljanna wannan mutum baya da wani sakamako sai aljanna fa fi hadha dalilun ala fadilati sabr a cikin wannan hadisi akwai dalili absa falala ta hakuri ala qabdu safi absa rasar da masoyi min duniya daga daga mutanen duniya wa anna allaha subhanahu wa ta'ala yujazi al insan idha ihtasaba kuma cewa Allah madaukaki na sakautawa mutum idan yayi hakuri yujazihi janna ya sakauta mishi da aljanna wa fihi kuma haka a cikin wannan hadisi akwai dalili dalilun ala fadlillahi subhanahu wa ta'ala wa karamihi ala ibadi akwai dalili a safalala Allah madaukaki wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya ya daukaka da karamcin shi a bisa bayan shi fa innal al-mulk mulka domin mulki mulki ne na Allah ko mulki mulki ne na Allah wal amru wal amra amru al amri al amri kuma al amri shi ne wa anta wa safiyuka kilakuma lillah azza wa jal da kai da wanda kake so dukkan ku ko biyu na Allah ne mai girma da buwaya wa ma zalika fa idza qabada Allah safiyal insan duk da haka idan Allah madaukaki ya rasar da wani masoyin wani mutum ihtasab wa ihtasaba kuma mutumin nan yayi hakuri ya nemi lada fa inna lahu hadha al-jazaa al-azim iya da wannan sakamako mai girma قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه نعم وعن عائشه رضي الله عنها ان سمونا حديث daga Aisha ام المؤمنين wadda Allah ta kara tabbata gare ta أنها سألت الرسول أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa ta tambayi manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi an ta'un game da annoba fa akhbaraha sai ba ta labari annahu kana azaban yab'athuhu Allah ta'ala ala man yasha cewa azaba ce Allah na aiko ta ga wanda ya so fajalahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin sai Allah madaukaki ya sanya annoba rahma ce ga mu'minai falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un babu wani bawa wanda zai abka a cikin annoba fayamkuthu fi baladihi sabiran ya zamna a cikin gare shi iya mai hakuri muhtar muhtasiban iya neman lada da cikin wannan bala'i da ya tsinci kanshi ya alamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allah la ya san cewa ba abin da zai same shi na wannan cuta ko annoba sai abin da Allah madaukaki ya kaddara mishi illa kana lahu mithl ajr shahid face sai iya da lada kwatancin ladan wanda ya shahada wanda ya mutu a hidin daga saboda daukakar da addinin Allah madaukaki wannan kuma a cikin wannan hadisi akwai nau'i na abeban da likitoci sai a baya-bayan nan ne suka gane cewa idan alloba ta abu ba a huda saboda kakkaje ka gogawa wanda bai san wanda baya da alaka da ita ya zama to alloba ta wa na in alloba ta yaɗu a cikin gari kana ciki baka fita in kuma kana waje baka shigowa wannan sai zamanto sababi ne na takaitar da annoba a nan wurin ba za ta yaba ba qala rawahu bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi kuma wannan na karantar da mu hallo hakuri amsa wata musiba da ta samu mutum kuma ya dangana ta da cewa ba abin da zai same shi na wannan musiba sai abin da Allah madaukake ya kaddara mishi imani da kaddara to sakamakon shi iya da lada kamar wanda ya mutu a hilin daga saboda daukakar da addinin Allah madaukake ina ga lokaci ya ja za mu tsaya kan wani hadisi abinda muka wani daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank